أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan waci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kan mance yau muna 23 ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 29 ga watan goma miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun kare babi na al'amur bin muhafazati ala sunna wa adabiha babi wanda yake umarni a kiyaye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ladubanta mun ga yanda sahabbai suke tsananin koyemi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga yanda Allah madaukaki yayi umarni da abu dokokin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a yau akan wannan sabon babi babu wujubil inqiyadi لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر babi wanda yake bayanin wajibcin jayuwa zuwa hukuncin Allah maɗaukai da abinda wanda ake kira shi zuwa wannan abinda zai faɗi sannan kuma idan an umarce shi da wani abu ya aikata idan an hane shi ga wani munkari ya hannu idan Allah madaukaki ya umarci mutum ko manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan kyakkyawa me zai ce haka idan kuma ya hane shi ga wani abu me zai faɗi mana ya bude wannan babi kamar da ya zama to al'ada shi ce da ayoyi na alkur'ani mai girma qala allah ta'ala allah madaukaki yace bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah madaukaki ya ce fala ina rantsuwa ko ba zai kasance ba wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah na rantsuwa da karan kanshi la yu'minuna mutane ba za su yi imani ba imani cikakke na gaskiya hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun an alƙalantar da kai cikin abin da ya wakana tsakaninsu na shayayya da rigima akan wani al'amari na hukunci na addini wancan ya ce kaza ne wancan ya ce kaza ne a rayuwar mazala sallallahu alaihi sallama sai ku runguza ku tahi ku je mazala sallallahu alaihi sallama ya muku hukunci akan jaɗi bayan rasuwar mazala sallallahu alaihi wasallama ga sunan shi nan wanda ya bari ألا تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا كتاب الله وسنة wala yajidu fi anfusihim haraja kuma kadda su samu damuwa a cikin rayukansu a cikin zukatansu game da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci da shi wa yusfa wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya ga wannan hukunci kenan a wannan aya Allah madaukaki na bayanin abin da ya dace ya zanto wajibi ga mumini idan manzo sallallahu alaihi wasallama ko Allah yayi hukunci mutun ya jayu kuma kai ya saki ya taba samun damuwa a zuciyar shi قال الله تعالى الله مدوككي نا cewa انما كان قول المؤمنين قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون bari kawai faɗan muminai idan an kiraye su ya zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam li yahkuma bainahum domin yayi hukunci tsakaninsu an yaqulu sami'na wa ata'na idan Allah madaukaki ya yi hukunci ko manzo sallallahu alaihi sallama ya yi hukunci ba abin da mummine za su faɗi sai dai su ce sami'ina min shi wa ata'ana kuma min bi babu wani abu na uku min shi min bi wa ula'ika humul muflihun wa'annan masu kamanni masu kama wannan sifa to wannan su ne marabbanta wanda suka rabbanta a nan duniya da lahira ƙalo fihi min al'ahadith na daga cikin wannan babe na hadisai hadithu abu huraira al-mazkuru fi awwalil babi qabla wa ghairuhu min al-ahadithi yace hadisin na daga cikin hadisai hadisin abu huraira wanda ya zamanto ya rawaito shi cikin farkon wannan babi wani hadisi ne na abu huraira wanda yake cikin farkon babin babul amur bil muhafazati ala sunna wa adabiha shine kala an abi huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala da'uni ma taraktukum ku barni a duk lokacin da na kyale ku na bar idan bin muku bayanin wani hukunci shikenan ina cikin bayanin hukunci ba ambato na hukunci ku kyale ku bar ne innama ahlaka man kana qablakum ba abin da ya halakar da wanda suke gabanin ana nihin yahudawa da kirista kasaratu su'alihim sai kawai yawan tambayoyinsu idan an yi kaza me zai kasance in abu ya abku yaya abu kaza zai abku menene hukuncin kaza menene واختلافهم على على انبيائهم kuma idan annabawan su suka gaya musu kuma sai su saba ba sa aiki da shi dan sai zaman to tambaya ba ta da matsayi duk tambayar da zaka yi ba dan kai aiki ba ko ka hannu ga abin da aka hana ba ta da matsayi fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na hane ku game da wani abu to ku yi nisa da shi ba wai ku bar shi ba ma kan ma ku kusance shi barantana ku aikata fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na umarce ku da wani al'amari to ku zo da shi ku aikata shi daidai gurgudan iyawa wannan shine hadisi wannan na farkon babi wanda malam yace wa fihi min al ahadith hadith abi huraira al mazkuru fi awwal al bab qablahu wa ghayruhu min al ahadith fihi sannan kuma ya kawo wannan hadisi hallau na abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakhr wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da wannan aya ta sabka absa mazan Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi lillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai na Allah ne mulki ne na Allah nashi ne mulkin shi ne halittar shi ne kuma shi ke jujjuya su da yanda ya so wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana wani abin da yake cikin zukatanku autukfuhu ko kuma kuka ɓoye shi ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah to Allah madaukaki akan wannan abin da yake cikin zakatan ku ko ku ɓoye ko ku bayyana Allah sai ya muku hisabi tabbat cikin wannan aya akwai wani nau'i na abin da ya zamanto akwai wani dan tsanani kan hukunci akan abin da zuciya ta kunsa domin zuciya bagire ne na wasuwasin shaidan shaidan zai zo ya wa mutum wasuwasi sanya mai wasuwasi bal ma wasuwasin da zai sanya mashi wani bin na mugun sharri ne ba alkhairi ba to sai suka ga sabai suka ga wannan al'amari akwai nau'i na tsanani a cikin shi ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan labari sai yayi tsanani a bisa sahabban manzon Allah wanda siraya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukubi suka durkusa a bisa guwoyinsu fa qalu sai suka ce ai rasulullahi ai bi ma'ana ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin hurufin nida ai kulluna kullifna min al'amali ma nutiq an dora mana wasu ayyuka na daga ayyuka wanda muna iya su sai suka zana su as-salah sallah wal jihada da jihadi saboda ɗaukakar da addinin Allah wasu yama da azumi wasu sadaka da zakka duka wannan abubuwa ne wanda muna iya su waƙad unzilata alayka hadhihi al-aya wala nutiquha kuma tabbata an sabkan ma aya wannan aya sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu iya ta ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira da abinci Allah su kara tabbata a gare shi yace musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabai kuna so ku wadi kwatamcin abinda ma'abuta littattafai guda biyu suka wadi min qablikum gabanunku sune yahudawa da krista ku ce sami'ina wa asaina min ji kuma mun saba umarnin da muka ji ba za mu aikata ba bal qulu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku ce dai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sami'na ubangijin mu mun ji wa ata'na kuma mun bi mun ji abinda aka fadi kuma mun bi ghufranaka ubangiji gafarka Allah madaukaki rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir ya zuwa gare ka ne makoma take gare ka ne za a maida mu a maida mu bayan mutuwa qalu sahabbai da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da wannan al'amari qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ba tare da wani tunani ba ba tare da shawara ba kai tsaye suka ce ai sami'ina mun ji wa ata'ana min bi ghufranaka gafarka ya ubangiji muna neman ka gafarta mana ya Allah rabbana wa ilaykal masir kuma ya zuwa gare ka ne makoma take falamma qtara'aha alqaum lokacin da mutane suka wannan abu ya zamna a zukatansu suka tabbatar da shi wa zallat biha anfusahum alsinatahum halashinan su suka kaskanta da wadin wannan suka wadu wannan da halashinan su anzalallahu ta'ala fi ithriha bayan ta sai Allah madaukaki ya sabkar da wannan aya آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi imani na ar-rasul la muta'arif la ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi imani bima unzila ilaihi da abinda aka sabkas ya zuwa gare shi shine alqur'ani mai girma min rabbih daga ubangiji wal mu'minun na akwai jumla wadda aka shahi kamar kace wal mu'minuna amanu bima unzila ilayhi min rabbih min rabbih haka su ma mu'mine sun yi imani da abinda aka sabkaswa manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangiji kullun kowanne amana billah yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ban ma rarrabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah madaukaki mu ce wannan ba manzo bane wancan manzo ne ba kamar yadda kirista ba su yarda ba da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda yahuda ba su yarda ba da manzanci Isa alaihi salam uwa uba manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a mu'minai ba sa bambantar da dukkan wanda Allah ya tabbatar da manzo ne ko annabi sun yi imani da shi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سكتي سمعنا منجي umarninka Allah madaukaki wa ata'ana kuma mun yi biyayya gufranaka gafaraka ubangiji muke nema rabbana ya ubangiji mu wa ilaykal masir ya zuwa gare ka ne muke komawa kuma kuma na na da gare ka falamma fa'alu zalika lokacin da suka faɗi wannan suka aikata na sakaka Allah ta'ala sai Allah maɗaukaki shahi wannan aya ba an zalallahu azza wa shalla sai Allah mai girma da buwaya ya sabkar da wannan aya la yukallifu Allah nafsan illa wusa'aha Allah bai ya ɗorawa wata rai sai abin da za ta iya duk abin da kaga Allah maɗaukaki ya yi umarni a cikin musulunci abu ne mai yiwuwa babu abu ɗaya wanda za ka ce a ce ka yi shi a musulunci ka kasa shi sai dai kawai daga gare ka kasala ko wani abin da ya kama da haka amma ranka da karan kanka za ka iya in kuma ba haka ba ka shiga wani hali sai a ce ka yi badalin wancan maimakon wannan abu i wancan in abin iya da badali iya da masanya in babu masanya abin sai sabka daga kanka a sai kawai shi kira an yayi la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat tana da abin da ta aikata na ayyuka ladan abin da ta aikata na ayyuka ko mun kankanan shi to tana da ladan shi wa alaiha maktasabat kuma a kanta akwai zunubin abin da ta aikata na zunubi shi ma komin kankanan shi sai yin Allah maɗaukaki da rahamar shi yawa mutum gafara rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna in nasina wa akhtana Allah maɗaukaki kakka kama mu da laihi in nasina idan muka mance muka aikata abin da ka hana ko muka mance muka kasa aikata abin da kai umarni aw akhtana ko muka yi kuskure akan shi da abin da ya dace a yi muka kuskure muka yi ba shi ba ko muka takaita akan abin da ba shi ba sunan kuskure qala na'am Allah madaukake yace na karba abinda kuka roka na ba ku shi ba za mu dora muku ba abinda ranku ba za ta iya ba sannan kuma ba za mu kama ku ba da wani abu wanda ya zamanto na zunubi ne idan kuka mance ku kuma kuka kuskure suka ci gaba da addu'a rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah madaukaki kada ka dora mana na rabbana la تحملنا ما لا طاقة لنا به نعم يا تسلكي شي نعم شنو ربنا لا تحملنا لا تحمل علينا إسرا كو ربنا يا أبنجيجمو لا ت... ولا تحمل ولا تحمل علينا kakka dora akan mu isran wani nauyi abu mai tsanani kama hamalatahu ala alladhina min qablina kama yanda ka dora shi a bisa al'ummomin da suke gabanin akwai shari'o'i da yawa wanda Allah madaukake ya umarci ahlul kitabu da su na misali ba su da haƙƙin da za su ci abin kayan ciki da mai da abin da ya kama da haka wasu al'ummomi ya ɗora musu idan fitsari ko bawali ya taɓa tufan mutum ko jikin shi sai ya yanke wurin duka wannan Allah maɗaukake ɗaukewa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tsadari a kan wasu Allah bai ba su ba damar su ci ganima in suka yi yaƙi ga dukiya sai dai wuta ta zo ta ci wasu aka ɗora musu ahlul kitaba aka ɗora musu idan suka yi laifi suka sabu Allah ya junansu ne za su kashe juna wannan ya saru wancan wancan ya saru wannan hasu a musulunci duka ba haka bane ba ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم الله يكربا yace na karba bazan dora muku ba wani abin da ba za ku iya ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah madaukaki kakka dora mana ka labta mana abinda ba za mu iya ba qala na'am nan ma Allah madaukaki ya karba wa'fu anna Allah madaukaki ka mana rangwame mutum na roƙon afuwa Allah madaukaki game da abin da ya zamanto wajibi ne akan shi ya samu wani tawaya da sakaci bai aikata ba abin da ya zamanto wajibi maimakon ka kawo da shi kamar yadda aka umarce sai a samu wani ɗan ragowa wata ‘yan tawaya to nan sai ka nemi rangwamen Allah maɗaukaki ana waghfir lana Allah maɗaukaki ka gafarta mana shi kuma neman gafara a bisa wani zunubi da mutum ya aikata a nan sai nemi Allah maɗaukaki ya gafarta mashi. Warhamna nan kuma addu'a ce mutum yake yi na Allah ya datar da shi da abin da ya zamanto na alkhairi ne nagar na kwarai ne, biyayya ga Allah maɗaukaki. Anta maulana kai ne mujibincin al'amarinmu. Dukkan al'amarinmu Allah maɗaukaki na hannunka, kai ne kake tafiyar da shi. fansurna alal qaumil kafirin Allah madaukaki ka rinjayar da mu abusa mutanen da suka zama to kafirai da mataimakan su wanda suka zama to shaydanu ne domin shaydanci ra'sul kufr ne nam da wannan hadisi ne daya daya malam ya kawo wannan babi kuma daman ya ce a can a babin da ya gabata na yin wajibci umarni da riko da suna maza Allah sallallahu Alaihi wasallama da na dubbanta kuma hadisai da yawa suna nuni akan tsananin yadda sahabban maza Allah sallallahu Alaihi wasallama suke kulawa da suna maza Allah sallallahu Alaihi wasallama suna bin sau da kawa mun ga yadda umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya ce na ga maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce innaka hajarun aswad la tadur wala tanfa iyawa bakin dutse na ka'aba inda hausa suke cewa wurin shan nono kuma babu wani nonon da ake sha kawai sun batta shi ne ake yake cewa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu in ba dan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya sumbatta ka ba ba da ban sumbance ka ba domin kai dutse ne bakka da amfani bakka cutarsuwa bakka amfanarsuwa da na sumbance ka don tsananin koyami da biyayya da suna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba don wai za ka yi cuta za ka samu cuta ba ko za ka ma amfani haka suke tsanantawa a bisa dukkan mutumin da suka ga yayi watsi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya mata karan tsaye Abdullahi dan Umar Hallau can wannan baban shi ne wata rana yake ba da labarin cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamna'u ama'idallah masajidallah kada ku hana bayin Allah mata masallatai na Allah sai dan shi yace ana ce mai bilal yace wallahi la namna annahun mu dai kai mu yanzu sai mun hana su wannan hadisi mun karance shi abdullahi dan umar bai taba mai mugun zagi ba bai taba zagin wani ba kamar yadda ya zagi wannan dan nashi bila yace ta yaya zan ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kadda ku hana su yace ka a hana su kai ka ce ko dai hana su za ku yi yace wallahi har abada ba zan karaba magana ba kuma har ya mutu bai mai magana ba ya kaurace mishi dalilin mene ne dalilin ya taka yawa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karas to ina ga yau kuma da zaka ce Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai malaman nan sun cika da yawan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulmi kulmi a ce sunna komi sunna wannan hadisi suna karantar da mu me yake da suna yawan wajibin mutum ya shayu ga zuwa umarnin Allah madaukaki ko manzo sallallahu alaihi wasallama yayi biyayya ya saurara ya bi sau da kafa kuma ba tare da samun wata damuwa a cikin zukatar shi ina ga sai mu tsaya akan wannan babi mu tashi sabon babi babu nahyi anil bid'i ma muhdathatil umur abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure na wannan hadisi al-khata wa nisyan an ummati al-khata wa nisyan mastakrihu ma haddathat bihi nafsa aw ta'mal bihi ban gan shi anan ba ai kuma tabbas iya iya iya ciki kina manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa Allah madaukaki na kau da kai game da al'umma a cikin abinda al'umma shi ta aikata abinda ra ta kumshe a cikin zuciya in dai bata yi furici da shi ba ko kuma ta aikata shi to Allah madaukaki na kau da kai bai ya kama mutum da zunubi sai dai abin da zuciya ta kudurce kuma mutum ya yi furci da shi kuma ya aikata wannan allah maɗaukaki sai ya kama mutum da laifi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka